أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بابي نتلاتين دبيركو أتكن صحيح البخاري باب الرجل باب باب باب باب من بياني الرجل يوضئ صاحبه متن يما دان uwansa alwalla domin tawadda'a shine yayi alwalla wadda'a kuma yayi masa alwalla domin kalima ta fa'ala in an yi tashdidi tana nufin an yi ma abu tana ɗaukan ma'anoni daban-daban amma wannan ɗaya daga cikin ma'anoninta in ni ce zahaba ya tafi zahabahu ya tafiyar da shi an gane ko wato hadithi na 181 imamul bukhari rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace haddathani muhammad ibn salamin qala akhbarana yazid bin harun an yahya an musa ibn uqba an kurayb mawla ibn abbas an usama ibn zaid anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inji Usama dan Zaid lamma afadha min Arafa lokacin fito daga Arafa Arafa wuri ne wanda musan shi kuma garin bari ana ce mai hilin Arafa ba dutsin bane a Arafa fili ne a Arafa mun fahimci wannan da kyau fili daban dutsi daban shi yasa waɗansu in suka ce saboda aikin haji sai su ga inda musu hau dutsen Arafa ba kamar su yi haji a a filin ne ake bukatar da kafar ka ta taka magana ta riga ta kare mun fahimta ko kuma ana kiransa arafat arafat ai mishi wato alif da ta'un fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram tana yiwa an sami suna arafat saboda abun da yake sananne daga ma'rifa ne mun fahimci wannan da kyau ko to afada shine zubuwa fada shine abu ya zubo afada kuma ya tuttudo amma ana amfani da shi daga gangaruwa فاض يفيد أبن ديكي زبا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أفاضكم يا زبر أما أنا في واتو يا غنغرو لما أفاض, أفاض من عرفة لو كنت فتو لك عرفة عد عدل إلى الشعب سيكر كتزوغ الشعب راهي دورين دا أكوي رابي أنا كنسا شعب lokacin da kafirai suka game ma manzo sallallahu alaihi wa sallam makka da shi da magoya bayansa da ma kafirin da yake tausaya masa abinda aka sani da muqata'atu quraish kadiba cikin littafai nasira daga muqata'atu quraish kadiba cikin ar-rahiqul maktum misali shi da aka kusa kusa kaga irin abubuwan da suka aikata to shine sai aka ce duk da manzo sallallahu alaihi wa sallam da dan family dinsa wanda yayi imani da shi da dan family dinsa wanda yake tare da shi da ma wanda ba dan family kinsa ba wanda yayi imani da shi da wanda a dan abin ba dan family dinsa ba amma yana tausaya masa ko da bai shiga addinin sa ba to su koma su shiga cikin sha'ib na bani hashim sai aka taskance su ba a sayar musu ba a saye gare su ba a aura musu ba a aure gare su har sai da kai suna cin al'ilhis shine wato fata wadda ta bushe a ada ta ga wuta a gasa ta sannan a ci daga baya suka je suka watsar da wannan abin nan su da kansu sun kaga wannan abin da suka yi bai dace ba wasan su daga cikin su saboda don harka ta zalunci zaka iska ko inda za su ga abin da an ka bai dace ba sunanta muqata ta quraishi dan haka dan an ce wata kasa ta yanke alaka da kasashen musulmai gaba ɗaya ko duniya gaba ɗaya bai wani aka fara ba ana kiran shi al-hisar an gani ko ga zamanin yanzu embargo wanda suna samun kasashe shi ina fata an fahimci ko kuma ce a ba za a taimaka muku ba dan kuna aikin addini bai wani al-hisarul iqtisadi kenan an yi shi هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا in kuma hisar ne al'askari yau zo an ce duk kasashen musulmi akwai bas-bas militar sun zo sun zauna ba sabo ba ne ba yau ne aka fara ba ghazwatul ahzab kafin rai gaba ɗai sun kace to tun da ya fara yin karfi mu tattaru gaba ɗai mu aji safarinmu mu zo a madina mu kewaye ta mu shiga mu kashe su gaba ɗai mu su zama guda shi amma farin aka yi rami wanda aka kewaye madina shi ko ba ka nan bane ramin da ana jiran in sun zo a saka wuta ta yadda ba za su yi shigowa ba Allah ya bada labari ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadid Allahu akbar zaba guda an kaso ayyuhal muslimin to don haka dan an ce nan can baz militar can baz militar can baz militar ai ba na bana sabo ba lokacin da suka zo son na sun kai sun kewaye madina kuma ga munafikai sun walwali alƙawari masu ba tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam ga yahudawa sun sun saba alƙawari shi yasa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta wurin ce ku je ku gani domin akwai wathiqatul ahad wanda an ka kulla cewa duk wanda ke cikin Madina an kawo hari da musulmi da kafiri da bayahude ko ba ka nan bane alƙawari ne ba da kariya yahudawa su suka wuri alƙawari dama alƙawarin su dama ba alƙawari bane ko ba ka nan bane amma ce ku je ku gani idan sun saba alƙawari kada ku zo ku ce sun saba alƙawari saboda hankalin mutane da zashi ku yi mini wata alama da zangarewa da suka zo suka ce adlun wa qara kenan kamar wato adlun wa qara na sunan wani abu na warware alkawari ko dan su mutane ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gane lalle tabbas sun warware alkawari kaga na ciki sun warware na waje kuma gaba ɗaya sun taru munafikai da sun kaga wannan mi sun kace sun kace Allah ce wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura sun kasare da sun kai Me yasa suka faɗi wannan magana malaman usulul fiqh suka ce in kaga suna ya zo bayan fi'ili ko suna ko ya zo bayan mausul ko ko ya zo ba ma bayan mausul ba in dai mushtaqqun na ana fahimtar illa daga gare shi limadha qalu hadha al-kalam li nifaqihim sai sa Allah ce wa idh yaqulu al-munafiquna duk cikin Qur'ani ka rika kallon shi amma su kuma mu'mini Allah ce a'a walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وما زادهم الا ايمانا وتسليما to su kuma yasa suka faɗi wannan magana li imanihim shi yasa Allah ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzab to ya mi ya faru Allah ce waradda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital yaqin ma ba ai ba Allah turu iska Allahu wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza su ko yahuda wanda a can ciki wa anzala alladhina zaharuhum min ahli kitabi min sayasif wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالا وأرضا لم تطقوها وكان الله على كل شيء قدير أشيء إذا من سيما الله دو أبن دمكي تناني الله ذي إمامنش ما لم يسكي تشيوا جنود da Allah ya taimaki musulmi da su a badar an taimake su amma a wuri uku alkur'ani yake cewa an sabkar da runduna da ba a gare ta ba wuri na farko lokacin hijira التي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها أما أعود ملائكم أنت أنغنسو سبور سنة يوصون غسون كام موسى يأكي سيبا لبسو سيمينين حكمة سبور أولنا لوك تشيني يأكي نفركو sai Allah ya nuna musu sashen mala'iku ko suka ga mala'iku saboda su ƙara samun natsuwa saboda ɗan adam almailu ilal mahsusat al-insanu amyal ilal mahsusat tabbas in mala'ikun Allah ya ce za su sauka mu'mine za su imani amma su ga mala'ikun suna kan musu yaki yafi mi yafi sa musu nutsuwa so saboda yaki ne na farko anzala jurudan lam tarawha sai a yakin hunain Allah ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ard bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha na uku sai ghazwatul ahzab ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha to ku yi imani na gaskiya ku rike addini da kyau sai Allah ya sabkar da junudan lamtarawa Allahu akbar in ba haka ba kana nan kana jiran mahadi shi bayyana turana nan suna makamai suna halaka ka ba ruwan su wallahi mahadi bai bayyana tashi ka nemi ilimi ka bari in mahadi ya bayyana kana nan ku yi aiki tare da mahadi in babu wallahi tashi ka kama jikinka ka yi kokari ka nemi ilimi yadda zaka kare kanka in ba haka nan ba wallahi ka yi mahadi shi bayyana sun kali da kai duk ga ma gaskiya wasu ke cewa ya tasalla bi ahadithil mahadi sai ka iske mutum yana ɗiban kashi yana ɗiban makashi kiwa da hadisan mahadi ba hadisan mahadi cewa an ka in yi bayyana sai in ya bayyana ba haɗa ba nan da zai mahadin zai bayyana ba kan majikinka ko ka majikinka almuhimmu ya ce to anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma afa sallallahu alaihi wasallam lamma afada min arafatin adala ila shi'bi sai ya karkata zuwa ga wani rafi ko ba haka ba faqada hajatahu sai yayi biya bukatarsa an gane ko wanda yake nuna annabawa ba mala'iku ba ne kuma annabawa duk abin da ke zo madan adam na iya zo musu al-awaridul bashariyya wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura amma da Allah ta sami shi da yace wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أشياء متانيني أبين دي كيزو متانيني زو مسو أما بمبنتي سو أنا مسو وحي موكم با أي من وحي أم فهمتونا دي كوكو يتتو قضاء حاجته كما هكذا يتتو لوكتن دي بيا بوكاتر سا قال أسامة بن زيد سيد أسامة بن زيد يتي فجعلت أصب عليه sai ni kasance asubbu alaihi ina zuba mishi kina asubbu alaihi alma sai an kashe maf'ul bihi an gare ko ina zo mishi rawa yatawaddau yana arwalla fa qultu sai ni ce ya rasulullah ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam atusalli shin zaka yi sallah ne daga kana arwalla fa qala yace almusalla amamaka wurin sallah ma'ana inda za a yi sallah amamaka yana gaban ka ma'ana ba nan za mu yi ba sai mun je gaba kenan wannan yana nuna mun cewa ba dole bane idan za ka yi ba sai za a yin sallah ba ake mi ake yin alwala na fata an fahimci ba dole bane ko wani lokaci ka zama cikin alwala kana cikin kariya ta Allah subhanahu wataala kana cikin tsarki na fata kun fahimci wannan to sannan kuma ba dole bane a cikin wata hadisi ne cikin sahih muslim yace a usalli fa atawadda usalli fa atawadda shan arwala zan yi don saboda haka zan yi arwala ba dole bane kenan ina iya mutum yana iya zama tawa bai da arwalla a usalli fa atawadda kaga nan yaje ya biya bukatar shi amma bai arwalla ba sai ce nisa baka arwalla ba yace a usalli fa atawadda domin an shafi hamzatul istifham a usalli fa atawadda shin zan yi arwalla ne zan yi sallah ne balle ma in yi arwalla ba dole bane ina fata ana fahimta to anan akwai abin da ya kamata mu fahimta kafin mu dauki hadisi na biyu mu tsaya shine cewa Imam bukhari ya ce babur rajuli yuwaddi sahibahu babi mai bayanin mutum ya yi ɗan uwansa arwalla to anan kuma ba a yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam arwalla ba ko an ce an yi mai arwalla zuba mishi ruwa aka yi to shine istinbati na Imam al-Bukhari na al-i'ana ce ma'ana nan yayi kallon mutumin da ya ma alwalla kamar ya taimaka maka an gane ko mutumin da ya ma alwalla taimaka maka ne misali to haka wanda ya zuba ma ruwa kamar ya taimaka maka ne shi yasa sai gida wannan mas'ala yayi kiyasin zuba ruwa akan yi ma mutum alwalla ba sani ko mun fahimta ba shi yasa fiqhu da Imam al-Bukhari ba karamin fiqhu bane amma malamai sun yi magana da dama akan karkashin wannan mas'ala suke cewa shi taimakon mutum wajen yayi arwalla kala uku ne na farko shine mutum ya kawo maka ruwa in mutum ya kawo ma ruwa kai arwalla akwai matsala babu amma ai ya taimaka maka ne ko baka nan bane abu na biyu mutum yayi maka arwalla ya rinka maka arwalla shin ya halatta ko ko bai halatta ba abu na uku mutum ya zuba maka ruwa kana alwala to shi wannan na cewa mutum a kawo ma ruwa wannan muttafaqun alai babu matsala dan an kawo maka ruwa amma in kana da damar da zaka diba ruwa ba sai ka sa wani wahala ba je ka dibi ruwanka ko ba ka nan bane abu na biyu ai mutum alwala malamai suka ce wannan shi wasu sun karhanta shi mutum ya maka alwala kana zaune ana diba ruwa ana maka alwala kai baka mutu ba dan ranka to me kake so ina fata ana fahimta ta wasu malamai sun ce makruhi na ai mutum alwala amma in akwai uzuri babu lafiya wannan kuma babu laifi mun fahimci wannan sai na ƙarshe shi ne a zuba mutu ruwa waɗansu malamai sun kace makaruhi na waɗansu malamai suka ce ya za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abu kuma ka zo ka ce makaruhi na kai matsala wasu malamai suka ce a'a cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shi cikin haƙƙin sa li bayanil jawazi ne yayi dan ya nuna abin ya halatta amma kai ka zo ka yi ana ɗauka shi matsayin makaruhi amma dai zance mafi inganci idan muka duba tunda ya aikata ba laifi wani ya zuba maka ruwa na fata an fahimci wallahu a'lam sauran kuma bayanai sai ku koma cikin shuruh na sahihul bukhari za ku ga bayanai na malamai da dama to hadisi na gaba ko bari mu dauki mu ƙara hadisi gaba حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كما يا كسنتي تارد منذ صلى الله عليه وآله وسلم في سفر أتكون وني بلاغرو وأنه ذهب لحاجة shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tafi zuwa ga lihajatin ga wata bukata lahu tashi wa anna mughirata shi mugira ja'ala yusubbu al-ma'a alaihi sai kuma yana zuba mishi ruwa ma'ana kinan bayan ya kare ki ya dawo yana sun yi arwalla wa huwa yatawaddau a lokacin da yake yin arwalla fa ghasala wajhahu sai wanke fuskarsa wa yadayhi da hannayensa dan bayan rufin kaddan qur'ani hiji to kaje cikin abun ga a nan ya faɗi sashi ne bayan nufin kawai za a fara da wallahi da fuska ba saboda shi dan qur'ani da abin da doka fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn shikenan har wallahi ta kare ko baka da mani shi ce maka duk sauran hayaniya ce wasu kuma yan qur'ani su ce a ba laifi ana iya yin dukkan abin da yanzu sun ka ce ya halatta a shaka ya halatta a wanke baki ya halatta a banga saboda waɗancan da sun ka faɗi waccan magana sun bi zahirin lafazi sai ana iya kama su niyya an ce farilla ta ko baka da mani ce to ina niyya take sai ya ce musu to Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati idan kuka yi niyyar tsayuwa zuwa ga sallah kaga niyya ta fito haka suke fassarawa tunda idza qumtum ila salati ba ana nufin in kai tsaye zaka sallah ba don baka zuwa cikin masallaci bayan an tsaye da sauka ci a Allah kai ko mi tsananin tsaurin kanka sun ka gane niyya ta shigo ana nan ana nan an kace sun kace sun kace babu wanke abin nan babu shaka hanci babu wanke baki an ka tambaye su to wacce irin huska ta akwai duniya wanda ba ta da baki ba ta da hanci kari ne ta akwai huskar da ba ta da baki a duniya to dan an kurkure baki kenan yana daga cikin huska akwai huskar da ba ta da hanci a duniya tunda in an ka shahe baki an ka shahe hanci na huska ko sai sun ka ce a to wannan akwai shi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila al-kabayn sun ka ce ru'usikum kawunan ku an ka ce to akwai kan da bai da kundai so sun karasa yadda za su yi yasa da yawa daga cikin sun dawo sun ce a yanzu duk abin da an ka faɗa ana yi amma da cin qur'ani Allah ya kyauta waɗanda duk abubuwa da kuke gani rashin tsayawa a karanci dalilai na musulunci shi ke kawo su wani ƙur'aniyun wasu firak kuma wasu abubuwa wallahi ba sabi bane karatu ne kawai ba ma yi sosai da za ka karanta firak na da na da na duk abin da kake ji ana faɗa wani babu kaza cikin musulunci ko ko rana ba ta faɗuwa da ka kuma cikin littattafan mu'tazila da khawarij da jahamiyya da shi'a da wane ne duk sai ka iska waɗanda abubuwa kawai ɗauko su ina ake yi ana jaddada su suna nan ka karanta almilal wan nihal na imamu shihristani ka karanta almilal wan nihal na ibnu hazm ka karanta alfarqu bainal firaq na imamu al-baghdadi sannan ka karanta alfiraq wal adyan al-mu'asira an gane ko mawsu'atu alfiraq wal adyan al-mu'asira saka gan su ga sunan cikin littattafai da dama duka wadanga abubuwa wani abu ne samu ba na fata ana fahimta ta in Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko yanzu ma madda ce ana karantar da ita a jami'o'i zaka ga ana karatun alfiraq da wato abinda abinda suke kira alfiraq dai wal madahib yana da kyau al adyan wal firaq madda ce wadda take mu zaman kanta a jami'o'in duniya duka ana karantar da ita yanzu galibi mutum zai iya takhassusi kan wannan wani malami dan kasar Suriya asalin sa dan kasar Suriya ne a Saudiya ya karatu yanzu babban ma mai tattauna ne akan wannan ya karantar da mu a ma'had na Rabitatul Alam al-Islami ana kiransa Dr. Munqidh As-Saqqa duk wanda yake so ya sa Dr. Munqidh Sakar cikin internet zai ganshi a jami'atu Ummul Qura ya karatu ya shahara wannan fage har turai yake zuwa yanzu da kasashen Laraba ina yin face-face da waɗannan mutane Allahu ta'ala alam to Allah ya kyauta almuhimmu dai ja'ala yusubbul ma'u huwa yatawadda fa ghasala wajhahu sai wanke fuskar sa wa yadayhi da hannayensa bai kawo zuwa ga ku'i ba ko zuwa mirfaqaini ma'ana duk ya shi abin ga shi dai abin da yake son ya nuna maka nan babin abin da ake so ka gane shine ana iya taimaka mutun yayi alwala ba wai ana son sai an ka maka sifa ta alwala ba wa masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kansa wa masaha alal khuffaini sannan ya shafi al khuffaini khuffi guda biyu wannan ya nuna cewa ana iya shafa akan khuffi ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala ta'ala sai mu tsaya bakin assalamu alaikum